الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta lahadi a sha hudu ga watan rabi'in al'akhir shekara ta 1437 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 24 ga watan daya shekara ta 2016 a lissafin miladiyya kuma kamar yadda muka saba duk rana irin wannan a wannan kuma lokaci mukan bi a littafin arrahiq al-maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi domin karatun sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma cikin ikon Allah za mu iya cewa mun kawo ƙarshen abin da malamin ya rubuta dangane da ita rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama tun da darasinmu da ya gabata shine muka gama karanta abin da ya rubuta dangane da rasuwarsa a shekaru kusa da shida kenan ko muka fara haka ne? to amma daidai da littafin bai kare ba akwai wasu abubuwan da muna buƙatar wasu darasa wajen za su kai mana wajen darasi biyar haka ila kafin mu gama kafin nan kuma insha Allah za mu gama yanke abin da za mu karanta a bayansa insha Allah abinda malamin zai ko abinda za mu karanta yau cikin abinda malamin ya rubuta shine magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda gidan manzan Allah sallallahu yake shi yasa ya sama abin nasa matashiya ban sani ko duk kuna da shi haka yake ko albaitun nabawi haka ne yawo albaitun nabawi ana nufin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake kuma zai magana akan kowace mace daga cikin matan da manzan Allah sallallahu alaihi ya aura kuma ya zauna da su da sarari sadaku waɗanda ya zauna da su har yanzu da kuma wasu al'amura dai na yadda rayuwar manzan Allah salama a darussan da za a ƙara ɗauka a cikinta na farko ya ce kanal baitun nabawi fi makkata ƙablal hijira ya ta'allafu minhu alaihi salatu wassalam ومن زوجته خديجة بنت خويلد gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gida ne zaka ce ba shi da fadi a rayuwarsa ta Makka lokacin da yake zaune a Makka gida ne da daga shi sai kuma matarsa Khadijatu bintu Khuwailid in an ce gida ana nufin mutum da iyalansa mutum da matansa da kuma ƴaƴan da ya haifa to abin da ya takaita a kansa kenan bai yi zancen waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike bai yi zancen kuma waɗanda suke barorinsa da ya yanta su ba a wannan gurin dai nan so yake faɗi iya matansa da kuma ƴaƴansa da ya haifa kowace da rayuwarta da wani abu na falalarta na san dai wannan kun sha jin maganganu akan wannan akwai lokuta ma a baya in lokaci har muhadara ta musamman aka yi akan ummahat almu'minin ko da aka ba dai wani sabon abu da yake cikin abin da la'alla ba ku taɓa jinsa ba amma dai tun da ya kawo a littafin za mu bi shi kamar yadda ya rubuta ya ce wannan shine yadda gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi da matarsa khadijatu yar khuwailid tazawwajaha ya aure ta shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وهو في خمس وعشرين من سنه ya aure ta a lokacin da shi yake da shekaru 25 na rayuwarsa wahiya fil arba'in ita kuma tana shekara arba'in wannan ita ce dangane da abin da shafi shekarun ita khadija wani ita ce riwayar alwaƙidi a cikin littafan tarihi da sira ibn ishaq shi ya rawaito cewa a lokacin da aka yi wannan aure tana da shekaru 28 ne muhammad bin ishaq riwayarsa kenan amma dai abin da ya fi shahara gun mutane gun malamai wanda aka fi ambata shine wannan cewa tana shekara 40 kuma wani abu ne da riwayoyin dai da suka zo kenan dangane da shi in ce duk da akwai tattaunawa da wasu malamai suke yi cewa ya kamata a ce an rinjayar da wannan shekaru 28 din domin shine a lokacin da take da karfin ta hannun haihuwa wadda kuma dama ya tabbata cewa ta shekara ta rasu tana da shekara 50 aga idan sun shekara shi yana 25 tana da 28 kuma sun shekara 22 kenan da dama ta haifa masa yaya guda shida kamar yadda zamu zo mu ji kowanne da sunayensu wasu malamai suka ce sun fi son su ji wannan duk da dai abin da ya fi shahara a bakin mutane ba wai a bakin mutane kawai ba a cikin littafan sira an fi ɗaukar maganar waƙidi tare da cewa muhammadu bin ishaq in dai ana zancen sira to za ka galibi sirarsa ake karantawa mu to allahu alam to sai ce wahiya awwalu man tazawwaja haminan nisa ita ce matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara aure a cikin mata baki ɗaya kuma wannan abin da ya faru zai nuna mana kamar da dina san mun karanta can a baya lokacin bayani akan rayuwar tasa auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kyau a kalle shi ta fuskoki da yawa musamman ta fuska wadda tafi muhimmanci ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawan aurensa ya yi shi ne domin ƙara kyautata alaƙa ta zumunci tsakanin ƙabilun larabawa domin muhimmancin da'awa galibin auren ne khadija wannan dangane da ita ita ce ta neme shi ita ta nemi aurensa sakamakon amincin da ta gani na mu'amalarsa da nagartarsa tun kafin ya zama annabi wannan duk na san kun san shi ta aiko 'yar uwarta a ƙawarta tana da kawa sunanta nafisa bintu munabbih suka tsara da ita cewa ta tuntubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan aurenta wannan ya nuna mana duk dai wannan ya faru ne tun a zamanin kafin saukar shari'a wasu abubuwan da suka faru kuma a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya nuna mana ba wani abu ne ba ko ba dan mace ta nemi namiji ya aure ta ta aika masa ko ta aiko wata a yi masa ishara da makamancin wani duk ba laifi ba ne kuma ba abu ne duk da dai agun mata wani abu ne da za ka ji suna cewa akwai nauyi akwai kunya da kuma har ba wasu suna cewa ba a cika samun matar da ta nemi namiji ya aure ta ba sai ta ga wulakanci kun ga dai wannan abu ba haka bane a rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija bata ga wani abu na wulakanci ba sannan kuma in mun lura da duka matansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ne masu manyan shekaru kamar da zamu zo mu ji kowace banda Aisha babu wanda ya aure ta tana budurwa gaba ɗayan su manya ne ko mai ma 53 a lokacin aure to kaga mai 53 an gama komai mai za a yi an haihu haihuwar mata tsaya ba wani abu da za a yi to shi yasa dole ka fahimci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai makasudin ta duk da an bashi damar ya aure mata fiye da hudu to duka asali don karfafa maganar da'awa ne ya kulla alaka da wannan gida ya kulla alaka da wannan gida ba don komai ba sai saboda su ji a ji saukin karbar addinin musulunci domin a wurinsa babu abin da ya kai wannan muhimmanci aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kawai ya aure ta a matsayin budurwa kuma shi yana daga cikin abin da zamu zo mu tattauna amma zo kanta insha Allah kada mu ci lokaci da yawa mu je yana cewa wahiya fil arba'in وهي أول من تزوجها من النساء ولم يتزوج عليها غيرها كما بأولوة أكنتبا معنى بمتكيش يبا حتى رسو وكان له منها أبناء وبنات yana da ‘ya'ya maza da kuma ‘ya'ya mata da ta haifa masa amma al'abna'u su mazan su ne ya ce falam ya ish minhum ahad babu ɗaya daga cikinsu da ya rayu ya daɗe cikin rayuwa wa ammal banatu nan bai faɗi sunayen ba ko akwai alƙasim shine na farko shi yasa ake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunyarsa a ce abul qasim akwai kuma abdullah abdullah shi ake ce ma at-tahir yana ana laqab ana masa laqabi da at-tahir duka khadija ta haife su to amma su matan akwai zainab antuma akan wannan yana duk da dai wani mana da faru nan ya tun kan a zamanin saukafin shari'a abubuwan da wasu abubuwa kuma a suka faru hin cikin tarihi Allah sama da sahabbai sallama ban sa mana ba wani yana ba ko abu ne ba dan mace mi ta ne aure ta miji ya aika ta ko ta masa ko ta aiko ai masa tsara da sa isha wannan duk makamanci bane ba laifi ko duk da abu ne mata da agun bu ne ta wani abu kaji da za na ci cewa akwai akwai nauyi kunya har ba kuma suna cewa ba a ci mace ka samu nemi da tun namiji ta ba sai ta aure ta kanci ta gaula gare wannan ko ba hakan rayuwa ta bane Allah ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga wani abije bata kanci na wula ba kuma sannan ku lura da in matan sa duka ma Allah sallallahu alaihi wasallam aure maslama masu mata ne karu manyan shi zamu zo kamar da ci mu ji ko ban isha da da babu wannan budure ta ta ruwa ɗayan su gaba manya ne kuma hamsa ko me a lokacin da ukuri cikin aure ga me hamsa to kaga an ga mutum da uku me za a yi komai haihu an haihuwar mu ba mata tsare za a yi a wani abu dole kai sa da ran fahimci na Allah sarayuwar mu ba wai musulma din ta dinka kasu shi da an ba ya aure mata fure mu fiye da to duk asali ka karfi don gana da kafa magana ya kula wani haka da wannan ala ya kula wannan gida da wannan alaka don kowane gida ba sai sabo mai ba ko da a jikin ka sauki ne musabar a musulunci wurin sa domin babu abu da wannan mutum da yake muhimmanci Aisha Allah an bi Allah ce kawai yana ita ta ya aure ta a an gutsayin kuma ruwa shi ya cikin ina daga cikin zamu zo abin da mu zo kan tattauna Allah kanta shi lalle mu cewa lokaci mu je yana cewa wa hiya 40 fil aqwal man hiya awwal ham tazawwaja min an-nisa ya tazawwa lam alayhi wajh ghaha ghayra kuma auri wani bai anta ba ta akana bai ma'ana ya ba hata ki tattar kana wa hu lawa min abna wa bana'un yana ya da ya maza da ya da kuma ya mata ba masu da ta haifa amma abna'u mazan su su ne falam yace min hum ya'ish hum ahad babu bin su da daga cikin da rayu da cikin yadda rayuwa ammal ban wa amnatu nan fadi bai fi nan bakwai su da kasu akwai ane na farko shi ce sa ake da manzo ake kira lama Allah sallallahu da alku a ce abun ya sa bul kuma akwai abdullah abu الله شيء عبد الله الطاهر سيما الطاهر انا لا يعني مثلا لك ام اني الطاهر بي ده اكا خير دي تهديجه في سو تو اما ما masu akwai tan zaini na ma akan kanta wannan nuna mana diddade wannan ya faru ne tun a zamanin kafin saukar shari'a wasu abubuwan da suka faru kuma a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya nuna mana ba wani abu ne ba ko ba dan mace ta nemi namiji ya aure ta ta aika masa ko ta aiko wata a yi masa ishara da makamancin wani duk ba laifi ba ne ko ba abu ne duk da dai agun mata wani abu ne da za ka ji suna cewa akwai nauyi akwai kunya da kuma har ba wasu suna cewa ba a cika samun matar da ta nemi namiji ya aure ta ba sai ta ga wulakanci kun ga dai wannan abu ba haka bane a rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija bata ga wani abu na wulakanci ba sannan kuma in mun lura da duka matansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ne masu manyan shekaru kamar da zamu zo mu ji kowace banda Aisha babu wanda ya aure ta tana budurwa gaba ɗayan su manya ne ko mai ma 53 a lokacin aure to kaga mai 53 an gama komai mai za a yi an haihu haihuwar mata tsaya ba wani abu da za a yi shi yasa dole ka fahimci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai makasudin ta duk da an bashi damar ya aure mata fiye da hudu to duka asali don karfafa maganar da'awa ne ya kulla alaka da wannan gida ya kulla alaka da wannan gida ba don komai ba sai saboda su ji a ji saukin karbar addinin musulunci domin a wurin sa babu abin da ya kai wannan muhimmanci Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kawai ya aure ta a matsayin budurwa kuma shi yana daga cikin abin da za mu zo mu tattauna mu zo kanta insha Allah kadai mu ci lokaci da yawa muje yana cewa wahiya fil arba'in wahiya awwalu man tazawwajaha min an-nisa wa lam yatazawwaj 'alayha ghayraha kuma bai auri wata akanta ba ma'ana bai mata kishiya ba har ta rasu wa kana lahu minha abna'un wa banat yana da 'ya'ya maza da kuma 'ya'ya mata da ta haifa masa amma al-abna'u su mazan su ne ya ce falam ya ish minhum ahad babu ɗaya daga cikinsu da ya rayu ya daɗe cikin rayuwa wa ammal banatu nan bai faɗi sunayen ba ko akwai alƙasim shine na farko shi yasa ake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunyarsa a ce abul qasim akwai kuma abdullah abdullah shi ake ce ma at-tahir yana ana laqab ani masa laqabi da at-tahir duka khadija ta haife su to amma su matan akwai zainab antuma akan wannan nuna jidda dai mana da faru nan ya tun kan a zamanin saukafin shari'a abubuwan da wasu abubuwa kuma a suka faru hin cikin tarihin Allah sallama da sahabbai sallama ban sa mana ba wani yana ba ko abu ne ba dan mace mi ta nemi aure ta miji ya aika ta ko ta masa wata aiko ai masa yara da sa isha wannan duk makamanci bane ba laifi ko da abu ne mata da agungu ne ta wani akarji da za na ci cewa akwai akwai nauyi kunya har ba su kuma suna cewa ba a ci mace ka samu nemi da tun namiji da ba sai ta aure ta kanci ta gaula gare wannan kun ba hakan a rayuwa ka bane Allah ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga wani abu da bata kanci na wula ba kuma sannan ku lura da in matansa duka ma Allah sallallahu alaihi wasallam aure maslama masu mata ne karu manyan shi za mu zo kamar da ce mu ji ko ban isha da an da babu wani na budure ta ruwa ɗayan su gaba manya ne kuma hamsa ko mai a lokacin da uku lokacin aure ga mai hamsa to kaga an gama tun da uku me za a yi ko mai haihu an haihuwar mu ba mata tsare za a yi ba wani abu shi dole kai sa da ra fahimci na Allah sai warman ba wai musulma din ta dinka kasu shi da an ba ya aure mata fure hudu fiye da hudu to duk asalka karfi don ganar da kafa magana ya kula wani haka da wannan ala ya kula wannan gida da wannan alaka don kowane gida ba sai sabo mai ba ko da a jikin ka sauki ne musabar a musulunci wurin sa domin babu abu da wannan mutum da ya kai muhimmanci aisha radiyallahu Allah an Allah ce kawai yana ita ta ya aure ta a matsayin gutsayin kuma ruwa shi ya cikin ina daga cikin da zamu zo abin da mu zo kan tattauna Allah kanta shi lalle mu cewa lokaci mu je yana cewa وهي أربعين في الأول من هي أول جهنم تزوجها من النساء يتزوج ولم عليه وجه غيرها غيرها كما أولي وبي أنت بأت أكنا بما معنى يبحث كيس كان وهو لها من أبناء وبناء وبنات ينا ماذا da kuma mata masu da ta haifa amma al'abna'u mazan su su ne falam ya ce min kuma ya ishi kuma ahad ɗaya babu su da ya daga cikin ya rayu da cikin ya da rayuwa malban wa amnatu nan faɗi bai fi nayin bakwai su da ƙasa akwai ane na farko shi ce sa ake da manzo ake kira lama la sallas da alfa a ce abun ya sa sabul kuma akwai abdullah abdullah shi abdullah at-tahir shi ma tahir ana la yana masa laqab ani tahibi da aka duka hadisi ta tafi su to amma masu akwai can zaini na ma'akan kanta wannan ya nuna mana dai wannan ya faru ne tun a zamanin kafin saukar shari'a wasu abubuwan da suka faru kuma a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya nuna mana ba wani abu ne bako ba dan mace ta nemi namiji ya aure ta ta aika masa ko ta aiko wata ai masa ishara da makamancin wannan duk ba laifi bane ko ba abu ne duk da dai a gun mata wani abu ne da za ka ji suna cewa akwai nauyi akwai kunya da kuma har ba wasu suna cewa ba a cika samun matar da ta nemi namiji ya aure ta ba sai ta ga wulakanci to kun ga dai wannan abu ba haka bane a rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija bata ga wani abu na wulakanci ba sannan kuma in mun lura da duka matansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ne masu manyan shekaru kamar da zamu zo mu ji kowace banda aisha babu wadda ya aure ta tana budurwa gaba ɗayansu manya ne kawai mai ma hamsin da uku a lokacin aure to kaga mai hamsin da uku an gama komai mai za a yi an haihuwar mata tsaya ba wani abu da za a yi to shi yasa dole ka fahimci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai makasudin ta duk da an bashi damar ya aure mata fiye da hudu to duka asali don karfafa maganar da'awa ne ya kulla alaka da wannan gida ya kulla alaka da wannan gida ba don komai ba sai saboda su ji a ji saukin karbar addinin musulunci domin a wurinsa babu abin da ya kai wannan muhimmanci aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kawai ya aure ta a matsayin budurwa kuma shi yana daga cikin abin da zamu zo mu tattauna mu zo kanta insha Allah kar dai mu ci lokaci da yawa mu je yana cewa wahiya fil arba'in وهي أول من تزوجها من النساء ولم يتزوج عليها غيرها كما بأولوة أكنتبا معنى بمتكيش يبا حتى رسو وكان له منها أبناء وبنات yana da ‘ya'ya maza da kuma ‘ya'ya mata da ta haifa masa amma al'abna'u su mazan su ne ya ce falam ya ish minhum ahad babu ɗaya daga cikinsu da ya rayu ya daɗe cikin rayuwa wa ammal banatu nan bai faɗi sunayen ba ko akwai alƙasim shine na farko shi yasa ake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunyarsa a ce abul qasim akwai kuma abdullah abdullah shi ake ce ma at-tahir yana ana laqab ani masa laqabi da at-tahir duka khadija ta haife su to amma su matan akwai zainab antuma akan wannan yana duk da dai mana da faru nan ya cin in kan a zamanin saukafin shari'a abubuwan da wasu abubuwa kuma a suka faru hin cikin tarihi Allah sama da sahaba sallama ban sa mana ba yana ba ko abu ne ba dan mace mi ta nemi aure ta miji ya aika ta ko ta masa wata aiko ai masa tsara da sa isha wannan duk makamanci bane ba laifi ko duk da abu ne mata da agun ne wani afirji da za na ci cewa akwai akwai nauyi kunya har ba su kuma suna ci ba ci matar ka samu nemi da tun namiji da ba sai ta aure ta kanci ta gaula gare wannan kun ba hannan a rayuwa ka bane Allah ta manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu da bata kanci na wula ba kuma sannan ku lura da matan sa duka ma Allah sallallahu alaihi wasallam aure maslama masu mata ne karu kunyan shi zamu zo kamar da ci mu ko ban isha da da babu wannan budure ta ruwa ɗayan su gaba manya ne ma hamsin ko mai a lokacin da uku lokacin aure ga mai hamsin to kaga an ga mutum da uku mai za a yi ko mai haihu an haihuwar mu ba mata tsare za a yi a wani abu shi dole kai sa da wuri ra fahimci na Allah sarwar mana ba wai musulma din ta dinka kasu shi da an ba ya aure mata fure mu fiye da hudu to duk asali ka karfi don gana da kafa magana ya kula wani haka da wannan ala ya kula wannan gida da wannan ala don kowane gida ba sai sabo mai ba ko da a jikin ka sauƙi ne musabar addini musulunci wurinsa domin babu abu da wannan mutum da ya kai muhimmanci an shara an Allah an biya Allah ce kawai yana ita ta da aure ta a matsayin gutsayin kuma ruwa shi ya cikin ina daga cikin da zamu zo abin da mu zo kan tattauna insha Allah kanta shi lalle mu cewa lokaci mu je yana cewa wa hiya 40 fil wa man hiya awwaj ham tazawwaja min an-nisa ya tazawwalam alayhi wajhaha ghayra kuma auri wata bai anta ba ta akana bai ma'ana ya ba hata kisu tattara kana wa hu lawa min abna wa bana'un wa yana ya da ya maza da ya da kuma mata fa masu ta haifa amma abna'u mazan su su ne falam yace minhum ya'ish um ahad babu bin su da daga cikin rayu da cikin yadda rayuwa ammal ban wa amnatu nan faɗi bai fi nayin bakwai su da ƙasa akwai ane na farko shi ce sa ake ko da manzo ake kira lama ala sallallahu da alif a ce a kunya sa bul kuma akwai abdullah abdullah shi abdullah at-tahir shi ma tahir ana la yana masa laka dan ani tahibi da aka duk ta hadija ta tafi su to amma masu akwai tan zainab ma akan kanta wannan nuna mana diddade wannan ya faru ne tun a zamanin kafin saukar shari'a wasu abubuwan da suka faru kuma a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yana mana ba wani abu ne ba ko ba dan mace ta nemi namiji ya aure ta ta aika masa ko ta aiko wata ai masa ishara da makamancin wannan duk ba laifi bane ko ba abu ne duk da dai a gun mata wani abu ne da zaka ji suna cewa akwai nauyi akwai kunya da kuma har ba wasu suna cewa ba a cika samun matar da ta nemi namiji ya aure ta ba sai ta ga wulakanci to kun ga dai wannan abu ba haka bane a rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija bata ga wani abu na wulakanci ba sannan kuma in mun lura da duka matansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ne masu manyan shekaru kamar da zamu zo mu ji kowace banda Aisha babu wanda ya aure ta tana budurwa gaba ɗayan su manya ne ko mai ma 53 a lokacin aure to kaga mai 53 an gama komai me za a yi an haihu haihuwar mata tsaya ba wani abu da za a yi to shi yasa dole ka fahimci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai makasudin ta duk da an bashi damar ya aure mata fiye da hudu to duka asali don karfafa maganar da'awa ne ya kulla alaka da wannan gida ya kulla alaka da wannan gida ba don komai ba sai saboda su ji a ji saukin karbar addinin musulunci domin a wurinsa babu abin da ya kai wannan muhimmanci aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kawai ya aure ta a matsayin budurwa kuma shi yana daga cikin abin da za mu zo mu tattauna mu zo kanta insha Allah kar dai mu ci lokaci da yawa mu je yana cewa wahiya fil arba'in wahiya awwalu man tazawwajaha min an-nisa wa lam yatazawwaj 'alayha ghayraha kuma bai auri wata akanta ba ma'ana bai mata kishiya ba har ta rasu wa kana lahu minha abna'un wa banat yana da ‘ya'ya maza da kuma ‘ya'ya mata da ta haifa masa amma al'abna'u su mazan su ne ya ce falam ya ish minhum ahad babu ɗaya daga cikinsu da ya rayu ya daɗe cikin rayuwa wa amma albanatu nan bai faɗi sunayen bako akwai alƙasim shi ne na farko shi yasa ake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunyarsa a ce abul qasim akwai kuma abdullah abdullahi shi ake ce ma at-tahir yana ana laqab ani masa laqabi da at-tahir duka khadija ta haife su to amma su matan akwai zainab bantuma akan wannan yana da dai wannan mana da faru nan ya tin kan a zamanin saukafin shari'a abubuwan da wasu abubuwa kuma a suka faru cikin tarihi Allah sallama da sahaba sallama ban sa mana ba yana ba ko abu ne ba dan mace mi ta nemi aure ta miji ya aika ta ko ta masa wata aiko ai masa tsara da masa isha wannan duk makamanci bane ba laifi ko duk da abu ne mata da agun ne ba wani afirji da za na ci cewa akwai akwai nauyi kunya har ba kuma suna ce ba a ci mata ka samu nemi da tun namiji da ba sai ta aure ta kanci ta gaula ga dai wannan kun ba hakan rayuwa ka bane Allah ta manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu da bata kanci na wula ba kuma sannan ku lura da matansa duka ma da Allah sallallahu alaihi wasallam auri maslama ya masu mata ne karu manyan shi za mu zo kamar da ce mu ji ko ban isha da a da babu wannan budure ta ruwa ɗayan su gaba manya ne kuma hamsin ko me a lokacin da uku sun aure ga me hamsin to kaga an ga mutum da uku me za a yi ko me a haihu an haihuwar mu ba mata tsare za a yi a wani abu dole kai sa da ra fahimci da Allah sarayuwar mun ba wai musulma din ta dinka kasu shi da an ba ya aure mata fure hudu fiye da hudu to duk asal ka karfi don gana da kafa magana ya kula wani haka da wallahi ala ya kula wannan gida da wallahi ala dan ko gida ba sai sabo mai ba ko da su in ka saudin musabar musulunci wurin sa domin babu abu da wannan mutum da yake muhimmanci isharar Allah an Allah ce kawai yana ita ta aure ta a an gutsayin kuma ruwa shi ya cikin ina daga cikin da zamu zo abin da mu zo kan tattauna insha Allah kanta shi lalle mu cewa lokaci mu je yana cewa wa hiya 40 fil wa kullu man hiya awwaj ham tazawwaja min an-nis ya tazawwala min alayhi waj zaha ghayra kuma auri wa bai anta ba ta akana bai ma'ana ya ba hata ki tattara kana wa hu law min abna wa bana'un yana ya da ya maza da ya da kuma da mata a masu da ta haifu amma abna'u mazan su su ne falam ya ce min kuma ya ishi kuma ahad ɗaya babu su da ya daga cikin ɗaya rayu da cikin ya da rayuwa amma alban wa amnatu nan faɗi bai fi nayin bakwai su da ƙasa akwai ane na farko shi ce sa ake ko da manzo ake kira lama la sallas da alku a ce a kunya sa bulqa kuma akwai abdullah abu الله شيء عبد الله الطاهر سيما طاهر انا لك يعني مثلا لك اني طاهر بي da aka duk tahdizi ta tafi su to amma ma masu akwai tan zaini na ma akan kanta wannan nuna mana duk da dai wannan ya faru ne tun a zamanin kafin saukar shari'a wasu abubuwan da suka faru kuma a cikin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya nuna mana ba wani abu ne ba ko ba dan mace ta nemi namiji ya aure ta ta aika masa ko ta aiko wata a yi masa ishara da makamancin wani duk ba laifi ba ne ko ba abu ne duk da dai a gun mata wani abu ne da za ka ji suna cewa akwai nauyi akwai kunya da kuma har ba wasu suna cewa ba a cika samun matar da ta nemi namiji ya aure ta ba sai ta ga wulakanci to kun ga dai wannan abu ba haka bane a rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija bata ga wani abu na wulakanci ba sannan kuma in mun lura da duka matansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ne masu manyan shekaru kamar da zamu zo mu ji kowace banda Aisha babu wanda ya aure ta tana budurwa gaba ɗayan su manya ne kai mai ma 53 a lokacin aure to kaga mai 53 an gama komai mai za a yi an haihu haihuwar mata tsaya ba wani abu da za a yi to shi yasa dole ka fahimci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai makasudin ta duk da an bashi damar ya aure mata fiye da hudu to duka asali don karfafa maganar da'awa ne ya kulla alaka da wannan gida ya kulla alaka da wannan gida ba don komai ba sai saboda su ji a ji saukin karbar addinin musulunci domin a wurinsa babu abin da ya kai wannan muhimmanci Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kawai ya aure ta a matsayin budurwa kuma shi yana daga cikin abin da za mu zo mu tattauna mu zo kanta insha Allah kadai mu ci lokaci da yawa mu je yana cewa wahiya fil 40 wahiya awwalu man tazawwajaha min an-nisa wa lam yatazawwaj 'alayha ghayraha kuma bai auri wata akanta ba ma'ana bai mata kishiya ba har ta rasu wa kana lahu minha abna'un wa banat yana da ‘ya'ya maza da kuma ‘ya'ya mata da ta haifa masa ammal abna'u su mazan su ne ya ce falam ya ish minhum ahad babu ɗaya daga cikinsu da ya rayu ya daɗe cikin rayuwa wa ammal banatu nan bai faɗi sunayen ba ko akwai alƙasim shine na farko shi yasa ake kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunyarsa a ce abul qasim akwai kuma abdullah abdullahi shi ake ce ma at-tahir yana ana laqab ani masa laqabi da at-tahir duka khadija ta haife su to amma su matan akwai zainab antuma akan wannan yana jidda dai wannan mana da faru nan ya tin kan a zamanin saukafin shari'a abubuwan da wasu abu kuma a suka faru cikin tarihi Allah sallallahu alaihi wasallam sallama ban sa mana ba yana ba ko abu ne ba dan mace mi ta nemi aure ta miji ya aika ta ko ta masa ko ta aiko ai masa tsara da masa isha wannan duk makamanci bane ba laifi ko duk da abu ne mata da agun ne ba wani afirji da za na ci cewa akwai akwai nauyi kunya har ba kuma suna ce ba ci mata ka samu nemi da cin namiji da ba sai ta aure ta kanci ga wula gare wannan kun ba hakan a rayuwa ka bane Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abije ba ta kanci na wula kuma sannan ku lura da matansa duka ma da Allah sallallahu alaihi wasallam auri maslama ya masu mata ne karu manyan shi za mu zo kamar da ce mu ji ko ban isha da aida babu wannan budure ta ruwa ɗayan su gaba manya ne kuma hamsin ko me a lokacin da uku lokacin aure ga me hamsin to kaga an ga mutum da uku me za a yi komai a haihu an haihuwar mu ba mata tsare za a yi a wani abu dole kai sa da la fahimci da Allah rayuwar mu ba wai musulma din ta dinka kasu shi da an ba ya umar mata fure mu fiye da hu to duk asalka karfi don gana da kafa magana ya kula wani haka da wallahi ala ya kula wannan gida da wannan alaka dan ko gida ba sai sabo mai ba ko da su in ka sauki ne musabar musulunci wurin sa domin babu abu da wannan mutum da yake muhimmanci isharar Aisha Allah an Allah ce kawai yana ita ta ya aure ta a an gutsayin kuma ruwa shi ya cikin ina daga cikin zamu zo abin da mu zo kan tattauna insha Allah kanta shi ladai mu cewa lokaci mu je yana cewa wa hiya 40 fil wa kullu man hiya awwaj ham tazawwata min an-nis yatazawwalam alayhi waj zahaha ghayra kuma auri wa bai anta ba ta akana bai ma'ana ya ba hata ki tar kana wa hu law min abna wa bana yana ya da ya maza da ya da kuma da mata ba masu da ta haifu amma abna'u mazan su su ne falam ya ce min kuma ya ishi kuma ahad babu bin su da ya daga cikin da ya rayu daɗe cikin gidan rayuwa malban wa amnatu nan faɗi bai fi nan bakwai su da ƙasa akwai ane na farko shi ce sa ake ko da manzo ake kira lama Allah sallallahu da alif a ce a kunya sa sabul kuma akwai Abdullah Abdullah shi Abdullah at-Tahir sai ma Tahir ana la yana masa laka da an tahibi da aka duk da hadisi ta tafi su to amma masu akwai tan zaini na ma akan kanta wannan nuna mana duk da dai wannan ya faru ne tun a zamanin kafin saukar shari'a wasu abubuwan da suka faru kuma a cikin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yana mana ba wani abu ne ba ko ba dan mace ta nemi namiji ya aure ta ta aika masa ko ta aiko wata ai masa ishara da makamancin wannan duk ba laifi bane ko ba abu ne duk da dai a gun mata wani abu ne da zaka ji suna cewa akwai nauyi akwai kunya da kuma har ma wasu suna cewa ba a cika samun matar da ta nemi namiji ya aure ta ba sai ta ga wulakanci kun ga dai wannan abu ba haka bane a rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija bata ga wani abu na wulakanci ba sannan kuma in mun lura da duka matansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ne masu manyan shekaru kamar da zamu zo mu ji kowace banda Aisha babu wanda ya aure ta tana budurwa gaba ɗayan su manya ne ko mai ma 53 a lokacin aure to kaga mai 53 an gama komai me za a yi an haihuwar mata tsaya ba wani abu da za a yi shi yasa dole ka fahimci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai makasudin ta duk da an bashi damar ya aure mata fiye da hudu to duka asali don karfafa maganar da'awa ne ya kulla alaka da wannan gida ya kulla alaka da wannan gida ba don komai ba sai saboda su ji a ji saukin karbar addinin musulunci domin a wurinsa babu abin da ya kai wannan muhimmanci Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kawai ya aure ta a matsayin budurwa kuma shi yana daga cikin abin da za mu zo mu tattauna mu zo kanta insha Allah kar dai mu ci lokaci da yawa mu je yana cewa wahiya fil 40 wahiya awwalu man tazawwajaha min an-nisa wa lam yatazawwaj 'alayha ghayraha kuma bai auri wata akanta ba ma'ana bai mata kishiya ba har ta rasu wa kana lahu minha abna'un wa banat yana da ‘ya'ya maza da kuma ‘ya'ya mata da ta haifa masa ammal abna'u su mazan su ne ya ce falam ya ish minhum ahad babu ɗaya daga cikinsu da ya rayu ya daɗe cikin rayuwa wa ammal banatu nan bai faɗi sunayen ba ko akwai alƙasim shine na farko shi yasa ake kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunyarsa a ce abul qasim akwai kuma abdullah abdullahi shi ake ce ma at-tahir yana ana laqab ani masa laqabi da at-tahir duka khadija ta haife su to amma su matan akwai zainab bantuma akan wannan yana duk da dai mana da faru nan ya tun nan kan azaman saukafin shari'a abubuwan da wasu abu kuma a suka faru cikin tarihi da Allah sallallahu da sahaba sallama ban sa mana ba yana ba ko abu ne ba dan mace mi ta nemi aure ta miji ya aika ta ko ta masa ko ta aiko ai masa tsara da masa isha wannan duk makamanci bane ba laifi ko duk da abu ne mata da agun ne ba wani akarji da za na ci cewa akwai akwai nauyi kunya har ba kuma suna cewa ba a ci mace ka samu nemi da tun namiji da ba sai ta aure ta kanci ta gaula gare wannan kun ba hakan a rayuwa ka bane Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da bata kanci bu naula kuma sannan ku lura da in matansa duka ma Allah sallallahu alaihi wasallam auri maslama ya masu mata ne karu manyan shi za mu zo kamar da ce mu ji ko ban isha da da babu wani abu dore ta ruwa ɗayan su gaba manya ne kuma hamsin ko me a lokacin da uku ne cikin aure ga me hamsin to kaga an ga mutum da uku me za a yi ko me a haihu an haihuwar mu ba mata tsare za a yi wani abu shi dole kai sa da la fahimci da Allah sallallahu alaihi ba wai musulma din ta dinka kasu shi da an ba ya umar mata fure hudu fiye da hudu to duk asalka karfi don gana da kafa magana ya kula wani haka da wallahi ala ya kula wannan gida da wannan alaka don ko gida ba sai sabo mai ba ko da su inka saudin musabar addini musulunci wurin sa mun babu abu da wannan mutum da yake muhimmanci isharar Aisha Allah an Allah ce kawai yana ita ta ya aure ta a matsayin gutsayin kuma ruwa shi ya cikin ina daga cikin da zamu zo abin da mu zo kan tattauna insha Allah kanta shi lalle mu cewa lokaci mu je yana cewa wa hiya 40 fil wa من هي أول جهنم تزوجها من النساء يتزوج ولم عليه وجه ظهرها غيرها كما أولي وربي أنت بأت أكنا بما معنى يبحثك كان وهو لو منها أبناء وبناء وبنات ينا da maza da ƴaƴa da kuma mata fa masu da ta haifa amma abna'u mazan su su ne falam yace min hum ya'ish hum ahad dai babu bin su da daga cikin dai rayu da cikin yadda rayuwa ammal ban wa amnatu nan fadi bai fi nan bakwai su da kasu akwai ane na farko shi yasa ake da manzo ake kira lama Allah sallallahu alaihi wa sallam da alfa sai abun yasa sabul kuma akwai Abdullah Abu الله شيء عبد الله الطاهر سيما طاهر انا لك يعني مثلا لك اني طاهر بي da aka khir duka tahdija ta tafi su to amma masu akwai tan zaini na ma akan kanta wannan nuna mana duk da dai wannan ya faru ne tun a zamanin kafin saukar shari'a wasu abubuwan da suka faru kuma a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya nuna mana ba wani abu ne ba ko ba dan mace ta nemi namiji ya aure ta ta aika masa ko ta aiko wata a yi masa ishara da makamancin wani duk ba laifi ba ne ko ba abu ne duk da dai a gun mata wani abu ne da za ka ji suna cewa akwai nauyi akwai kunya da kuma har ma wasu suna cewa ba a cika samun matar da ta nemi namiji ya aure ta ba sai ta ga wulakanci kun ga dai wannan abu ba haka bane a rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija bata ga wani abu na wulakanci ba sannan kuma in mun lura da duka matansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ne masu manyan shekaru kamar da zamu zo mu ji kowace banda Aisha babu wanda ya aure ta tana budurwa gaba ɗayan su manya ne ko mai ma 53 a lokacin aure to kaga mai 53 an gama komai mai za a yi an haihu haihuwar mata tsaya ba wani abu da za a yi shi yasa dole ka fahimci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai makasudin ta duk da an bashi damar ya aure mata fiye da hudu to duka asali don karfafa maganar da'awa ne ya kulla alaka da wannan gida ya kulla alaka da wannan gida ba don komai ba sai saboda su ji a ji saukin karbar addinin musulunci domin a wurin sa babu abin da ya kai wannan muhimmanci Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kawai ya aure ta a matsayin budurwa kuma shi yana daga cikin abinda za mu zo mu tattauna mu zo kanta insha Allah kadai mu ci lokaci da yawa mu je yana cewa wahiya fil 40 wahiya awwalu man tazawwajaha min an-nisa wa lam yatazawwaj 'alayha ghayraha kuma bai auri wata akanta ba ma'ana bai mata kishiya ba har ta rasu wa kana lahu minha abna'un wa banat yana da ‘ya'ya maza da kuma ‘ya'ya mata da ta haifa masa ammal abna'u su mazan su ne ya ce falam ya ish minhum ahad babu ɗaya daga cikinsu da ya rayu ya daɗe cikin rayuwa wa ammal banatu nan bai faɗi sunayen ba ko akwai alƙasim shine na farko shi yasa ake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunyarsa a ce abul qasim akwai kuma abdullah abdullahi shi ake ce ma at-tahir yana ana laqab ani masa laqabi da at-tahir duka khadija ta haife su to amma su matan akwai zainab antuma akan wannan yana duk da wannan mana da faru nan ya tun kan azaman saukafin shari'a abubuwan da wasu abu kuma a suka faru cikin tarihi da Allah sallallahu da sahabbai sallallahu ban sa mana ba wannan ba ko abu ne ba dan mace mi ta nemi aure ta miji ya aika ta ko ta masa kwata aiko ai masa tsara da sai isha wannan duk makamanci bane ba laifi ko duk da abu ne mata dai agun ne wani afirji da za na ci cewa akwai akwai nauyi kunya har ba kuma suna cewa ba a ci mata ka samu nemi da tun namiji da ba sai ta aure ta kanci ga wula ga dai wannan kun ba hakan rayuwa ka bane Allah ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga wani abije ba ta kanci na wula kuma sannan ku lura da in matansa duka ma da Allah sallallahu alaihi wasallam auri maslama ya masu mata ne karu manyan shi za mu zo kamar da ci mu ji ko ban isha da da babu wata na budure ta ruwa ɗayan su gaba manya ne kuma hamsin ko me a lokacin da uku ne cikin aure ga me hamsin to kaga an ga mutum da uku me za a yi komai a haihu an haihuwar mu ba mata tsare za a yi a wani abu shi dole kai sa da la fahimci da Allah saiwar mana ba wai musulma din ta duk kasu shi da an ba ya aure mata fure hudu fiye da hudu to duk asali ka karfi don gana da kafa magana ya kula wani haka da wannan ala ya kula wannan gida da wannan alaka don kowane gida ba sai sabo mai ba ko da a su inka sauki ne musabar a musulunci wurin sa domin babu abu da wannan mutum da ya kai muhimmanci isharar aisha Allah an Allah ce kawai yana ita ta ya aure ta a matsayin gudsayin kuma ruwa shi ya cikin ina daga cikin da zamu zo abin da mu zo kan tattauna insha Allah kanta shi ladde mu cewa lokaci mu je yana cewa وهي أربعين في الأرض وهي من هي أول جهنم تزوجها من النساء يتزوج ولم عليه وجه غيرها غيرها كما أولي وربي أن تبع تأكنا بما معنى يبحتك كان وهو لو منها أبناء وبناء وبنات ينا da maza mai ƴaƴa da kuma mata a masu ta haifa amma abna'u mazan su su ne falam ya ce min kuma ya ishi kuma ahad ɗaya babu bin su da ya daga cikin ɗaya rayu da cikin yadda rayuwa ammal ban wa amnatu nan faɗi bai fi nan bakwai su da ƙasa akwai ane na farko shi ce sa ake ko da manzo ake kira lama Allah sallallahu da alku a ce a kunya sa bulqa kuma akwai Abdullah Abdullah shi Abdullah at-Tahir sai ma Tahir ana la yana masa laqab an Tahibi da aka duk tahdija ta tafi su to amma masu akwai can zaini na ma'akan kanta wannan ya nuna mana duk da dai wannan ya faru ne tun a zamanin kafin saukar shari'a wasu abubuwan da suka faru kuma a cikin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi da sahabbansa ya nuna mana ba wani abu ne bako ba dan mace ta nemi namiji ya aure ta ta aika masa ko ta aiko wata a yi masa ishara da makamancin wani duk ba laifi bane ko ba abu ne duk da dai a gun mata wani abu ne da za ka ji suna cewa akwai nauyi akwai kunya da kuma har ba wasu suna cewa ba a cika samun matar da ta nemi namiji ya aure ta ba sai ta ga wulakanci kun ga dai wannan abu ba haka bane a rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija bata ga wani abu na wulakanci ba sannan kuma in mun lura da duka matansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ne masu manyan shekaru kamar da zamu zo mu ji kowace banda aisha babu wadda ya aure ta tana budurwa gaba ɗayansu manya ne kawai mai ma hamsin da uku a lokacin aure to kaga mai hamsin da uku an gama komai mai za a yi an haihuwar mata tsaya ba wani abu da za a yi to shi yasa dole ka fahimci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai makasudin ta duk da an bashi damar ya aure mata fiye da hudu to duka asali don karfafa maganar da'awa ne ya kulla alaka da wannan gida ya kulla alaka da wannan gida ba don komai ba sai saboda su ji a ji saukin karbar addinin musulunci domin a wurinsa babu abin da ya kai wannan muhimmanci aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kawai ya aure ta a matsayin budurwa kuma shi yana daga cikin abin da zamu zo mu tattauna amma zo kanta insha Allah kar dai mu ci lokaci da yawa mu je yana cewa wahiya fil arba'in وهي أول من تزوجها من النساء ولم يتزوج عليها غيرها كما بأولوة أكنتبا معنى بمتكيش يبا حتى رسو وكان له منها أبناء وبنات ينادى آآ ماذا دكما آآ ماتا دتحيفا مسا أما الأبناء سو مزن سوني يتي فلم يعيش منهم أحد babu ɗaya daga cikinsu da ya rayu ya daɗe cikin rayuwa wa ammal banatu nan bai faɗi sunayen ba ko akwai alƙasim shine na farko shi yasa ake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunyarsa a ce abul qasim akwai kuma abdullah abdullahi shi ake ce ma at-tahir yana ana laqab ani masa laqabi da at-tahir duka khadija ta haife su to amma su matan akwai zainab bantuma akan wannan yana duk da dai wani mana da faru nan ya tun wani kan azaman saukafin shari'a abubuwan da wasu abubuwa kuma a suka faru hin cikin tarihi da Allah mana da sahabbai sallama ban sa mana ba yana ba ko wani abu ne ba dan mace mi ta ne aure ta miji ya aika ta ko ta masa ko ta aiko ai masa tsara da sai isha wannan duk makamanci bane ba laifi ko duk da abu ne mata da agun ne wani abu ji da za na ci cewa akwai akwai nauyi kunya har ba kuma suna ce ba a ci mace ka samu nemi da tun namiji da ba sai ta aure ta kanci ga wula gare wannan kun ba hakan a rayuwa ka bane Allah ta manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu ba ta kanci na wula ba kuma sannan ku lura da in matan sa duka ma da Allah sallallahu alaihi wasallam auri maslama masu mata ne karu manyan shi za mu zo kamar da ce mu ji ko ban isha da a da babu wani na budure ta ruwa ɗayan su gaba manya ne kuma hamsin ko me a lokacin da uku ne lokacin aure ko me hamsin to kaga an ga mutum da uku me za a yi komai a haihu an haihuwar mu ba mata tsare za a yi a wani abu shi dole kai sa da ran fahimci da Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai musulman din ta duk makasu shi da da an ba ya aure mata fure hudu fiye da hudu to duk asalka karfi don gana da kafa magana ya kula wani haka da wannan ala ya kula wannan gida da wannan alaka don kowane gida ba sai sabo mai ba ko da su jinka saudi ne musabar a musulunci wurin sa domin babu abu da wannan mutum da ya kai muhimmanci isharar an Allah an Allah ce kawai yana ita ta da aure ta a matsayin gudsayin kuma ruwa shi yana cikin yana daga cikin da zamu zo abin da mu zo kan tattauna insha Allah kanta shi ladde mu cewa lokaci mu je yana cewa وهي 40 في الأول من هي أول جهنم تزوجها من النساء يتزوج ولم عليه وجه غيرها غيرها كما أولي وربي أنت بأت أكنا بمت مع أن يبحتك كان وكهوب لما منها أبناء وبناء ونوات ينا ماذا أعدكما أما تفا مصر تحيف أما الأبناء ماذا سوء سوء ne falam ya ce min kuma ya ishi kuma ahad ɗai babu su da ya daga cikin ɗai rayu ɗai cikin yadda rayuwa malban wa am natu nan faɗi bai fi nan bakwai su da ƙasa akwai ane na farko shi ce sa ake ko da manzo ake kira lama Allah sallallahu da alif a ce a kunya sa bulqa kuma akwai Abdullah Abdullah shi Abdullah at-Tahir sai ma Tahir ana la yana masa laqab an tahibi da aka duka tahdija ta tafi su to amma masu akwai can zaini na ma'akan kanta wannan ya nuna mana duk da dai wannan ya faru ne tun a zamanin kafin saukar shari'a wasu abubuwan da suka faru kuma a cikin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi da sahabbansa ya nuna mana ba wani abu ne bako ba dan mace ta nemi namiji ya aure ta ta aika masa ko ta aiko wata a yi masa ishara da makamancin wani duk ba laifi bane ko ba abu ne duk da dai agun mata wani abu ne da za ka ji suna cewa akwai nauyi akwai kunya da kuma har ba wasu suna cewa ba a cika samun matar da ta nemi namiji ya aure ta ba sai ta ga wulakanci kun ga dai wannan abu ba haka bane a rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija bata ga wani abu na wulakanci ba sannan kuma in mun lura da duka matansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ne masu manyan shekaru kamar da zamu zo mu ji kowace banda aisha babu wadda ya aure ta tana budurwa gaba ɗayansu manya ne kawai mai ma hamsin da uku a lokacin aure to kaga mai hamsin da uku an gama komai mai za a yi an haihuwar mata tsaya ba wani abu da za a yi to shi yasa dole ka fahimci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai makasudin ta duk da an bashi damar ya aure mata fiye da hudu to duka asali don karfafa maganar da'awa ne ya kulla alaka da wannan gida ya kulla alaka da wannan gida ba don komai ba sai saboda su ji a ji saukin karbar addinin musulunci domin a wurinsa babu abin da ya kai wannan muhimmanci aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kawai ya aure ta a matsayin budurwa kuma shi yana daga cikin abin da zamu zo mu tattauna mu zo kanta insha Allah kada mu ci lokaci da yawa mu je yana cewa wahiya fil arba'in وهي أول من تزوجها من النساء ولم يتزوج عليها غيرها كما بأولوة أكنتبا معنى بمتكيش يبا حتى رسو وكان له منها أبناء وبنات ينادى آآ ماذا دكما آآ ماتا دتحيفا مسا أما الأبناء سو مزن سوني فيتي فلم يعيش منهم أحد babu ɗaya daga cikinsu da ya rayu ya daɗe cikin rayuwa wa ammal banatu nan bai faɗi sunayen ba ko akwai alƙasim shine na farko shi yasa ake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunyarsa a ce abul qasim akwai kuma abdullah abdullahi shi ake ce ma at-tahir yana ana laqab ani masa laqabi da at-tahir duka khadija ta haife su to amma su matan akwai zainab bantama akan wannan yana duk da dai wani mana da faru nan ya tun wani kan a zamanin saukafin shari'a abubuwan da wasu abubuwa kuma a suka faru hin cikin tarihi da Allah sallama da sahabbai sallama ban sa mana ba wani yana ba ko wani abu ne ba idan mace mi ta nemi aure ta miji ya aika ta ko ta masa ko ta aiko ai masa tsara da masa isha wannan duk makamanci bane ba laifi ko duk da abu ne mata ne a gumbu ne ba wani abu kaji da za na ci cewa akwai akwai nauyi kunya har ba kuma suna cewa ba a ci mace ka samu nemi da tun namiji ta ba sai ta aure ta kanci ta gaula gare wannan kun ba hakan a rayuwa ka bane Allah ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga wani abu da bata kanci bu naula kuma sannan ku lura da in matansa duka ma da Allah sallallahu alaihi wasallam aure maslama masu mata ne karu kunyan shi zamu zo kamar da ce mu ji ko ban isha da da babu wani abu dore ta ta ruwa ɗayan su gaba manya ne kuma hamsin ko me a lokacin da uku ne lokacin aure ga me hamsin to kaga an ga mutum da uku me za a yi komai a haihu an haihuwar mu ba mata tsare za a yi a wani abu shi dole kai sa dauri ran fahimci da Allah sarayuwar mu ba wai musulman din ta dinu kasu shi da da an ba ya aure mata fure fiye da hu to duk asalka karfi don gana da kafa magana ko awa ne haka da wallahi ala ya kullu wannan gida da wannan alaka don ko gida ba sai sabo mai ba ko da su in ka sauki ne musabar musulunci wurin sa domin babu abu da wannan mutum da yake muhimmanci isharar Allah Allah an Allah ce kawai yana ita ta da aure ta a matsayin gutsayin kuma ruwa shi cikin ina daga cikin zamu zo abin da mu zo kuma tattauna Allah kanta shi lalle mu yawa lokaci mu je yana cewa وهي أربعين في الأول من هي أول جهام تزوجها من النساء يتزوج ولم عليه وجه ظهرها غيرها كما أولي وربي أنت بأت أكنا بمت مع أن يبحت كيس كان وكهوب لها منها أبناء وبناء ونوات ينا ماذا أعدكم ما تفهم مصلتها أما الأبناء مزان سوء